أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله waɗanda muke karatu tare in dai muna tare a baya mun kwana akan baitin nan da shi wannan marubuci Sheikh Yusuf Nabahani yake magana yake cewa sun malasna na dari hakikata hazal abdi lakin min nurihi al-ashiyau sai yace sun malasna sannan mu ba mu san sun malasna na dari ba mu san hakikata hazal abdi hakikanin wannan bawan Allah ba lakin sai dai abin da muka sani ashiyau al-ashiyau duk wani abin da gani min nuri ya fita ne daga haskensa yace sif huwamdah wa zakki washrah wa balik wali in kalmar sa'iqul bulaga'u sibhu ka siffanta annabi wa mdah ka yabe shi wa zakki ka tsarkake shi wa sharah kai bayani wa balig ka kai matuƙa wajen yin bayani almasa'iku wayayyin mutane albulaga'u gwanayen fasaha wani in ka taimake ka akan wannan aikin duk abin da ma za ka yi kai duk wani abubuwan ka haɗa su sifhu ka sassanta shi wamdah ka yabe shi wa zakki ka tsarkake shi wa sharah kai bayani a kansa wa balig ka kai matuƙa kaga abu biyar kenan bayan kai waɗannan gaba ɗaya abubuwa almasa'iku wayayyin mutane wanda suke da wayewa matuƙa a rayuwa masu ilimi albulaga'u wanda suke gwanayen magana wanda in sun faɗa kowa sai ya gane me suke nufi walwi'inka su taimake ka akan wannan yabon da kake wa annabi to bari ka ji jawabi fa mahalin balugu kal hadda mahma qulta aw ita min guluwin wa sha'u to duk waɗannan abubuwa guda biyar ka yi su sannan a wajen wannan aikin a samu mutane masu ilimi wayayyu gwanaye wajen magana su taimake ka to bulugu kal hadda ka ce za ka kai matuƙa wajen yaban annabi ka ce za ka za ka ƙware yaban annabi shine bulugu kal hadda kaiwa matuƙa ka kai matuƙa ƙarshen yaban to fa mahalun wannan abin kan korare ne duk inda za ka yi ma kai amma dai baka yi saka ƙware yaban ba shine bulugu kal hadda ka kai matuƙar yaban fa mahalun wannan abin korare ne mahama qulta ko yaya ku kai ga magana fa mahama qulta ko yaya ku ka faɗa au ita ko yaya kuma kaso min guluwi wajen tsawaitawa wajen yaban wa sha'u su ma waɗannan mataimakin naka ko yaya suka kai wa sha'u suka so haka eh shine mahama kulta ko yaya kuka faɗa aushi ita kuma ko yaya ka kai ga cewa kana so ka kai ƙarshen yaban min guluwi wajen wuce gona da iri amma guluwi ina nan shine wajen yawaita wannan yaban wa sha'u su ma waɗannan almasa'i'ul bulaga'un wayayyu masu ilimi masu fasaha su ma koya suka kai ga san cewa shi ka kware ban to baka yi suka kware ban ba fa mahalun wannan abin korare ne ba za ka iya ba laura kar alamu na kulla sana'in fihi mahama ala wa ala sana'u laura kar alamuna lau da ce al'alamuna talikai gaba ɗaya dukkan halittu raka za su hau kulla sana'in dukkanin wani yabo fitai fili a cikin yaban annabi mahama ala ko yaya ku suka ɗaukaka fa wa ala sana'u kuma yaban nasu ma ya ɗaukaka to duk da haka dai ba za su kai yace la da'ahum ilal amani ma'anin arrafathum annal jami'a wara'u to laura laura kal alamuna da duk halittu za su hauhawa kulla sana'in akan dukkanin yabo su ta hawa cikin yabo su ta hawa fi a cikin yaban annabi mahama ala koya suka kai ga ɗaukaka wajen yaban wa ala sana'u kuma koya yaban ya kai ga ɗaukaka lada'ahum ilal amani ma'ani lada'ahum ma'ani da wasu ma'anonin sun kira su ilal anami zuwa ga gaba sai sun gama sun gaji sai wasu ma'anonin su ta kiran su ce to ai mu ma ga mu kun tsallake mu ga mu ma kun tsallake mu ba ku faɗe mu ba ga mu ma kun tsallake mu ba ku faɗe mu ba shine duk inda kai din lada ahum ma'ani da ma'anoni sun yi ta kiransu ilal amami zuwa ga gaba arrafathum suna ta gaya musu fa annal jami'a dukkanin fa wani yaban wara'u kun bar shi fa a baya kun yi tsallake shine abin da imamun wa shi wannan Yusuf na bani ya gaya ma duk inda kai ga yabo sai ka yi gaba kana ganin kamar kaji sai ai ta kiranka a baya ai ka tsallake guri kaza ma baka faɗa ba ka tsallake abu kaza baka faɗa ba to duk inda za ka kai shine قد تساوى بمدحه الغاية القصوى قصورا والبدء والأثناء قد تساوى sai ka ce algayatul quswa algayatu kurewa alquswa manisanciya shine algayatul quswa algayatul quswa algayatu matuka alquswa manisanciya kada tasawa tayi daidai bi madahihi a cikin yabansa kusuran da bai takaitawa duk inda kai ga yabanka da shahararka da gwanintarka wajen yabo ka daidai da an tatata wal bada'u da fara yaban wal asna'u da kuma tsakiyar yaban duk ɗaya ne yabo ne wanda ba a ƙare shi shine kad ta sawa gayatul kuswa gayatul kuswa matuƙa wacce take manisanciya kad ta sawa ta yi daidai da kusuran wajen takaitawa bi madahihi a yabansa wal bada'u da fara wal asna'u da tsakiya ayyu lafzin yakuna kufu'an li ma'anahu wa fil kalqi ma lahu akfa'u ayyu lafzin wani irin lafazi ne yakunu kufu'an wanda zai yi daidai li ma'anahu ga ma'anar annabi wani lafazi ne zaka dauka ka dai raurawa annabi ka ce wannan lafazin yayi daidai da shi fil kalqi a cikin halitta ayyu lafazin wani lafazi ne ya kuna kufu alli ma'anahu wanda zai yi daidai da ma'anar annabi wafil kalki malahu akfa'u malahu akfa'u ma'aiki sallallahu alaihi wasallam malahu ba shi da akfa'u kishiya wanda za a daidaita shi da shi fil kalki a cikin halitta saboda ka duk wani yaban da ka dauko ka kawo to bai kai darajar annabin ba saboda shi annabi ba shi da wanda za a daidaita shi cikin halitta yace huwa wallahi fawqa kulli madihin an shadathu ruwatu wash-shu'ara'u huwa shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wallahi Yusuf annabi yace na rantsa maka hadda zatan Allah fawqa kulli madihin yana saman dukkanin wani yabo duk wani yabon da za a yi yabon bai kai bai cimma annabi ba shine huwa shi ma'aiki huwa shi wallahi yace na rantsa maka hadda Allah fawqa kulli madihin yana saman dukkan wani bege an shadat hurruwatu wanda arruwatu masu rawaito shi wa shu'ara'u da mawaka an shadat su karera duk wani mutum da zai rubutu ko na nasari rubutu na zube ko na waka dan yayi ba annabi to annabi ya fi karfin wannan yaban nasa sai dai kai ka samu wani abu saboda yaban ba wai annabi ya samu wani abu ba kullu madikin lahu walin nasi durran kana fihi min madihin idra'u kullu madihin dukkan wani yabo lahu da aka yi wa annabi walin nasu ɗurran da dukkan yaban da mutane suka yi gaba ɗaya kana fihi min madihim wanda idra'u yawaitawa ta tabbata kana fihi da ta kasance a cikin sa min madihim ga wani ne yabo huwa minhu misulun nada to wannan yaban ka kwatanta shi kamar raba ce sika da aka kora ta lil bahar cikin kogi ainal biharu wal andau ainal biharu wal andau ina kogi ina raba wane kogi a ce za a haɗa shi da raba duk yaban da mutane suka yi gaba ɗaya ka tattara shi na duniya kaka idan ka siffanta shi da annabi kamar teku ne kamar raba ce da take zuba a kai ta kan teku shi yace ainal biharu wal andau wa ina teku ina raba me teku za ta me raba za ta iya karawa teku laysa yadri qadar al hadibus wallahi si wallahi fa ma za ta kuluhu fusa'u laysa yadri qadar al-habibi babu wanda ya san daraja ta wannan masoyin Allah si wallahi sai Allah shine hakka kadar hi kenan wani kidar ilazi kama za ta kuluhu fusa'u kama za ta kuluhu fusa'u menene masu fasaha za su iya faɗa cikin annabi ai sun gaza gala mahammas ta da ta fin nazmi wan nasri ainal gulu wal gulawa'u gala ka tsawaita mahamasta ɗata duk inda ka so fin nazmi cikin yin nazari shine littafi irin na waka irin su ishiriniya su alburda su diwani da su ɗai batul garrai irin wannan fin nazmi cikin littafi wanda za a tsara shi na waka wan nasri da kuma littafi da za a yi shi na zube shine irin su ashafa irin su shama'il na imamu turmizi irin su aklaqul mustafa irin na abdullahi gwandu da sauran irin wani littafin shine fin wan nasri ainal guluwu ina wuce gona da irin yake wal gulawa'u to su waye ne masu kauce gona da irin ina ma suka kai gonar ballantana su wuce ta shine gala ka tsawaita Muhammad Sadata duk inda ka so bin nazmi cikin yin waka ta zube wan nasri da yin waka ta da da yin rubutu na zube bin nazmi cikin waka tsara waka wan nasri da zube aidal gulu ina wuce gona da irin yake wal gulawa kuma su waye masu wuce gona da irin ina ma suka zo gonar ما بتدويل مده ينتهى الفضل فقصر أو قل به ما تشاء ما بتدويل مده ينتهى الفضل إيه ينتهي الفضل ما بكسن شيبا ينتهي الفضل za a cimma falalarsa a ce falalarsa za ta ƙare bi ta ɗawili matihi saboda yawaita begensa wani daban ne in kai ba kai ba sai ka fara kawo ƙarerai kana jonawa da su ma babu ma yantahil fadlu falalarsa ba za ta ƙare ba bi ta ɗawili madahihi saboda an tsawaita yabansa fa kasir ko ka taƙaice yaban au kul bihi ma tashaw ko ka faɗi duk abin da kake so a cikin yaban amma dai baka isa ka ƙare falalar ba amma in ba shi ba duk wanda kake yaba in tafiya ta tafiya kai ɗaya kai biyu shikenan sai ka kama kama kama kuma عزم الله فضله عزم القلق ومنه بأمره إيلاء عزم الله فضله الله يا جرم وفلر النبي شيني عزم الله فضله الله يا جرم وفلر النبي عزم القلق كما الله يا جرم ما حلتسا ومنه da annabi ne ila'u rantsuwa ta tabbata bi amrihi da rayuwarsa wannan ya tabbaya hada abubuwa ne azzaman lahu fadlahu Allah ya girmama falalansa yace wa Allah maka malan takun ta'alam wa kana fadlullahi alayka azima Allah ya Allah ya faɗa ma'aiki wa kana fadlullahi alayka azima falalar Allah tana da yawa a kanka kaji aya ɗaya azzamal khulqa Allah ya girmama ɗabi'unsa yace wa innaka la'ala khuluqin azim hakika ya rasulullah kana kan ɗabi'u masu girma kaji aya biyu wa minhu kuma da annabi ne ila rantsuwa ta tabbata bi amrihi da rayuwarsa yace la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahu la amruka na rantsi da rayuwarka wannan baiti shi kadai aya uku Yusuf an-Nabahani ya hada wannan baitin yasa wannan littafi yana da girma sosai duk inda Yusuf duk ba fasaha da bala'in ilimi irin na Yusuf an-Nabahani amma shi ma sai da ya shekara biyu yana rubuta wannan littafin saboda abubuwan da aka tace ma saboda me ka san duk wanda ya ka saba rubutu zai sa rubutu ana yin rubutu a shafi ka rubuta wasu abubuwan ka bi su ka bi su kaga akwai wani kuskure ka shafe sai da Yusuf da bahani shekara biyu yana rubuta wannan baiti dubu saboda tsabar yadda aka ba abin da dukka aka kai aka komo aka tace aka rere sai da aka shekara biyu ana wannan aikin kaga a aya daya a baiti daya an kama ka ayoyi guda uku azzamallahu fadlahu Allah ya girmama falalarsa shine wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima azzamallahu kul azzamallahu kulka Allah ya girmama dabi'unsa shine wa innaka la ala kulqin azim wa minhu da annabi ne ila uran tsuwa ta tabbata bi amrihi da rayuwarsa Allah ce wa wannan la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahu na rantsa da rayuwarka yace fa madihil anami min ba'di hadha kabarun sahamun tahahubtida'u amadihul anami yaban da dukkan wata halitta za ta maka min ba da haza bayan irin wannan yaban da Allah ya maka wa innaka wa Allah maka malan takun tala wa kana fadlullahi alayka azima a wa innaka la ala khuluqin azim la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahu wannan ayoyin guda uku yake ga ma amadihul anami yaban da talakai za su maka min ba da haza bayan wannan yaban da Allah ya maka khabarun sahha kabarun waɗannan dukkaninsu labarai ne saha da suka inganta ai alkur'ani ne ma muntaha hufti da'u muntahahu dukkanin cikar ya ban da halitta za su maka ibtida'u to farawa masu kai ba su ma je ko ina ba khairu wasfin lahul ubudatu lillahi fama fawqa bimadahin bimadahin ala'u khairu wasfin lahu fiyayyar siffa ta annabi sallallahu alaihi wasallam za ta iya yiwa mu haɗu da 'yan zamani masu addinin kwali su ce ai wannan an wuce gona da iri kaza ka sai ce to khairu wasfin lahu fiyayyar siffa ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam al'ubudatu lillahi shine bautar Allah fiyayyar siffar ma'aiki kace shi bawan Allah ne ko tafiyar da za a yi da shi sai aka ce subhanallazi asri sai aka ce bi abdihi da bawansa da ake magana a cikin alkurani aka ce subhanallazi nazzala al-furqana sai ce li abdihi subhanallazi nazzala al-furqana subhanallazi tabaraka allazi wannan wannan wannan subhanallazi asra bi abdihi alhamdulillahi allazi anzala sai a ce ala abdihil kitaba tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira shine khairu waskin lahu fiyayyar siffarsa al-ubudatu lillahi shine bautar Allah amma fawqaha ala'u babu wata ɗaukaka, fama ala'u, babu wani sama, faukaha sama daga cewa annabi bawan Allah ne bi madahin a wajen yabo, saboda Allah da kansa, manyan-manyan guraren na alkur'ani duk Allah yana kiransa da bawa, subhanallah wannan alhamdulillah lazi anzala sai ce ala abdihi kitaba tabarakal ladzi nazzala furqana ala abdihi liyakuna lil alamin najah tabarakal ladzi nazzala furqana yawa shine subhanallazi asri ya ce bi abdihi yace wa ta'ammal subhana minhu suba wa ta'ammal subhana man man minhu fadalan wa kana laylan bi abdihi al-isra'u yace wa ta'ammal yace in kana so ka san fiyayyar siffar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine bawan Allah shugaban bayin Allah kuma wa ta'ammal ka lura da subhana shine subhanallazi asra bi abdihi man minhu isra'u man shine wanda isra'u Allah ya tafi yaddara da shi minhu fadalan saboda falalarsa kana lailan bi abdihi isra'u eh wata ammal subhana ka lura da subhana man kana lailan shine wanda ya kasance da daddare isra'u ya tafiya bi abdihi da bawansa fadlan minhu saboda falalarsa saboda falalarsa Allah ya tafi yaddara da shi wallahu ta'ala alam zamu kwana anan sai kuma mu dora daga yadda Allah ya bamu dama Allah shine masani